أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار Allah ya ce, Allahu lalzi khalaƙa samawati wal arda. Allah shi kaɗai wanda shi ne ya halici samai da ƙasai. Akwai bambanci da ka ce, Allahu lalzi khalaƙa samawati wal arda, da ka ce, khalaƙa Allahu samawati wal arda. Akwai bambanci. In ka ce, khalaƙa Allahu samawati wal arda, ka ce, Allah ya halici dukkan samai da dukkan ƙasai. Amma in ka ce, Allahu, allazi khalaƙa samawati wal arda, ka ce Allah kaɗai shi ne mahalicin samai da ƙasai akwai ƙasaru a ciki bambancin sigar tana bayyana ƙasaru Allah kaɗai shi ne mahalicin samai da ƙasai ba waninsa ba shi ya isa ya halicce su halittar samai da ƙasai dai ana ta nuna mana kamar yadda ake faɗa to sama da ƙasa halittar su kawai a ce halittar duniya gaba ɗaya kenan domin duniya gaba ɗaya sama da ƙasa su ne duniya in a ce me duniya samai da ƙasai domin da ya ɗauki saman ya kifa ta a ƙasa to ba komai tsakaninsu ba zai zaba ta zama duniya ba to amma sama tana saman ƙasa ƙasa kuma tana ƙasan sama to akwai wani abu tsakaninsu to da can saman da tsakiyar da ƙasan su ne ake haɗuwa a ce musu duniya halittar Allah kenan ta duniya kuma halittar Allah ta duniya kala biyu ce akwai mutaharriki akwai kuma jamidi wanda yake shi sakini ne akwai abin da a duniya a ƙasa tsaye yake car ba a baya motsawa ko kaɗan kai dai baka ganin motsinsa akwai kuma abin da motsawa yake to saman ma haka take to Allah ya halici sammai da ƙasai wa sakhara lakum al-ful wa sakhara lakum wa anzala minas sama'i ma'an kuma Allah ya saukar da ruwa daga sama Allah ne yake kirga ni'imomi daban-daban ka ji cewa da wani irin ma baki zaka iya godewa kowace ni'ima guda ɗaya baka da shi ice na saukar da ruwa na sama ruwa daga sama ruwan sama da ike sauka idan ka ji irin haɗe-haɗen da ake can Allah ya masa umarni ya taso can ya taso nan ku haɗe sannan ruwan sama ya zama tun daga kan haske na rana da yake dukan wani wuri a ƙasa tiriri ya tashi daga kogi daga dutse sannan iska ta ɗauko wannan sannan ta hauji sama sannan ta ji alhure kaman ta mai da shi a dunkule gashi nan yana yana jibi jibi sannan a ɗura wa wani ruwa duk wannan hadari ba ruwan ba ne sai an ɗura ruwan shi ne yake faɗa cewa akwai wanda ruwan da yake ɗau girgijen da yake ɗauke da ruwa don da bai da ɗauke da ruwa sai an ɗura masa ruwan in an dura ruwan kuma ina za shi bai sani ba sai an sa wakilin da zai ce can za kai kai wannan can za kai to sannan kawai ku dai sai ku ga ruwa sha ku ce ana ruwan sama kawai amma yadda aka yi abin ya zo haka Allah shi ya sani to ni'imar Allah ce hawa bawa bayan hawa anzala min as-sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum Allah ya ce muka fitar da daga ƴaƴan itatuwa da wannan ruwan da ya sauka na sama dan arziki fa gare ku ba wata bukata daban da Allah yake da ita ba dan ya azurta ku ba rizqan lakum abubuwan da ya fitar da ji samarat mabambantan ƴaƴan itatuwa wasu ƴaƴan itatuwan ƴan ƙanana ƙanana kamar irin su tufa ci ɗaya ka gama da su wasu kuma ɗirka ɗirka irin su kankana ba za ka iya shanyewa kai kaɗai ba imana wasu kuma ga suka cinye har su har kwansan kamar inibi ka lukuma shi a baki kawai ya gama wani kuma sai ka fitar da kwansan sannan ka ci shi kwansan wani wanda yake kamar abin nan ne eh, sa- ba- bai da bai da karfi wani kuma yana da karfi mina samarati mabambantan itatuwa muka fitar da wannan ruwan sama duka rizqan lakum Allah ce wallahi duk dan arziki dan mu yi muku arziki ne wasakhara lakumul furqa ku tuna bayi Allah ku tuna ice ku tuna ku tuna bayi na muka hore muku alfulk jirgin ruwa jirgin ruwa an hore shi ne ba da mai tuka shi ba mai tuka shi ba shi yake wani da ya iya tuki an ce ƙwararren tukin jirgin sama ne shi ke tuka jirgin sama to wata ran kuma da ji da shi matukin da jirgin yake haɗewa ya- ya ya kashe in kai kake tuka shi ka fita har shi za a mutu matukin jirgin sama ba shi ne mai tuka shi ba sakharewa ne ta Allah shi dai wakilin tuki ne amma mai kore jirgin saman ba ba shi bane ba S- sannan ruwa da in an jefa masa abu yake yin ƙasa to ya jirgin sama da laftu da mutane shi kuma yake yin sama akwai wani ƙarfi da Allah ya halitta wa ruwa wannan ƙarfin shine jirgin in ya shiga sai wannan ƙarfin sai ya jirgin sai ya ƙasa karfin ya kasa sai ya dago jirgin ruwan sai shi kuma jirgin ruwan ya sama duk abin da ya sama to wannan power da Allah ya halitta a ruwa ita ce take dago jirgin sama kai ya nutse taskhiri ne na Allah sakhara lakum al-fulka litajriya fil bahri dan tayi nutso tayi tafiya a cikin kogi bi amri kaga kar ka kalli da wani abu ka kalli jirgi na tafiya da ka kalle shi kace subhanallah tsarki ya tabbatar da wanga wanda yake tafi da kai wannan jirgi karka kalli electronic karka kalli an yi jirgi mai sauri cu wallahi kalli subhanallah cikin saurin ko cikin tsayawar ya tabbata wannan wanda tarihi ne yana nan a ajiye turawan da makeran da waɗanda ba su ba ma ba wanda zai musanta tarihin aka yi jirgi wanda aka kera shi saboda jiragen a wannan lokacin suna yawan cin karo da dutse ko su ci karo da wani abu su nutse sai aka tsaya aka ɓata lokaci aka yi shekaru aka yi wani jirgi mai suna titanic aka ce unsinkable sunansa kenan wanda ba nutsewa shi jirgin ba zai nutse ba sunansa kenan ranar da ya taso aka samu ƙorarren matukin jirgi ranar da ya tashi bai kai inda ya je ba ya nutse ya nutse wallahi a a rubuce yake wannan dole ka yadda sakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri ba wanda ya hore jirgi yayi tafiya a cikin ruwa da lamarinsa sai shi ba wani dabara ba kuma ba iska mai korawa ba ba, ba wani direba mai kwarewa ba wani dabara ba lantarki ba komai in ka shiga jirgin ruwan kai ma abinda zaka sa a ranka kenan kakka ce wannan jirgin ai mai lafiya ne a mai lafiya kawai Allah ya baka Allah ya baku lafiya shine kawai wasakhara lakumul anhar Allah haka nan ya hore muku koruma ga sunan wasu su gishiri su bada nasu sanadarin daban saboda kayayyakin cikin wannan ruwan su da ruwan gishiri suke rayuwa sai Allah ya bar shi gishiri wani kuma ya zama mai dadi saboda ku kuma ba za ku iya shan mai gishirin ba sai a bar shi mai dadi sai ku sha ku kuma don ku rayu an hore muku shine wasakhara lakum shamsa wal qamara haka nan Allah ya hore muku rana da wata da rana da wata dukka abin horewa ne daga Allah ya hore mana su don su ba mu guziri na rayuwa domin ba rana ba rayuwa babu rana ba wata ba rayuwa to ai abincin da yake tsurowa da kake ganin tsuro na tsurowa akwai gudunmuwar sinadarin rana da take bashi sannan yake fitowa babu rana ba zai fito ba idan bai fito ba dabbobi ba abinci mutuwa za a yi kai ma mai cin dabba ka mutu to ba abinci to don haka ashe rana da wata Allah ya hore su ne su ba mu madadi a rayuwa kuma ya ce da'ibai ni tutur rana da wata ba kada tunanin yanzu bari in na tashi in na tashi kai, ko- ko za ta fito gobe rana ko ba za ta fito ba a'a sai ranar ta gama aiki ma dai da'ibai ne su tafi su dawo su tafi su dawo ba lalacewa Allah ne ya hore su wannan to wai da wanda ya- aka hore wa abu da abin da aka hore wa ne fi eh rana da wata da sama da ƙasa ɗin da aka hore mana to mu da mu da aka horewa da su waɗanda aka hore mana suwa suka fi girman daraja mu domin Allah ya hore su gare mu su zama sun amfanar da mu don haka su su- mu mu ne ababen girmamawa to Allah ya girmama mu da wannan kai kuma da me kake girmama Allah shine ai abin dubawa ka kenan dalilin kenan ai wasakhara lakum al-laila wan-nahar Allah ya hore muku dare da rana dare yazo a nutsu ai bacci a huta a bari gobe kuma rana ta fito a shiga cikin harkoki an hore wannan daren yazo gobe jibil da ranar ta zo daren yazo gobe jibil haka za a yi ta yi har ranar da kuma Allah ya tsaye da dare ya tsaye da rana ya tsaye da rana a, ya ya- ya tsaye da dare ya tsaye da rana ya tsaye da wata ya tsaye da dukkan wani abu komai ya gama aikinsa amma wannan ni'imar da muke sha a hore wannan gare mu menene muka kabalci Allah da shi na aiki kyakkyawa da zai san mun gode wannan shine Allah bai tsaya nan ba yace wa atakum min kulli ma sa'altumuhu ku duba ku gani bayi atakum Allah ya ba ku min kulli ma sa'altumuhu daga dukkan abin da kuka roke shi duk abin da ka roki Allah Allah ya ansa maka kai amsa wacce wace iri ce aka yi kuma wannan ba iliminka ba ne ba iliminka ba ne ta yaya ansa maka baka sani ba amma ka ce ya ansa maka in dai ka bi sharaɗin addu'a irin wadda za a karɓa ka yadda Allah ya karɓa maka ud'ullaha haka manzon Allah ya ce wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da tabbas ya karɓa muku amma karɓawar abinda ka ambata ka faɗa shi aka karɓa maka ka ga baka gani ba wai ko ka ce ba an sa maka ba a'a an amsa maka in dai ta hau kan layi sai dai da me aka amsa maka yalla ka sani yalla ba ka sani ba amma ata ku kulli ma sa'altumu Allah ya amsa muku daga duk abin da kuke roƙo wa ma lam tas'aluhuma abin da ku roƙe shi wa ma Allah ya amsa muku akwai abin da ba roƙon Allah muke ba mun mun roƙi Allah ya ringa fito mana da rana ko ya ringa fito mana da wata babu abubuwa da yawa saboda Allah ya san muna bukatar su ba mu roƙe shi ba ma yayi mana kuma wasu abubuwan ma ba da lisanul maqali muke roƙon Allah ba da lisanul hali A roƙon Allah Allah ka azurta ni Allah ka ban ƴaƴa na gari Allah ka ban mata na gari Allah ka bani kasuwanci mai albarka roƙon baki kenan amma akwai roƙo wanda yake shi lisanul hali ne yake yi halin ne yake ganin yana da bukata ya ce Allah ya yi kai ba da baki kake faɗa ba a yanzu da ka taho daga gida ka fito ina ka doso ka roƙi Allah ya kaka lafiya amma halin haka kake nema baka faɗa da baki ba amma ya gane so kake ka zo lafiya kuma ya kakan abinda mu tambayi Allah ba zama da zaka yi ba so kace ka zauna lafiya ba ka zauna lafiya hali ya nuna haka jikin haka yake so kuma an masa atakum min kulli ma sa'altum duk abinda ku ku roki Allah da wanda ba ku roke shi ba Allah ce ne muku to ni ko me za ku yi mun bawa ya duba ya gani ba abinda kuma Allah yake so shi kai masa wai shi kai masa duk abinda kai masa kuma me zaka ƙara yau kanka dai godewa Allah ya ƙara gode ma shi ma bi Allah ya saka maka to ba abin da zaka yi to abin da ya nufi dai anan dukkan ni'ima ta tabbata ga dan adam ta Allah to kai kuma lalle dukkan biyayya ya kamata ta ta tabbata a gare ka ga Allah Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya jero waɗannan ni'imomi na hore muku kaza na hore muku kaza na hore muku kaza ni ne muku kaza ni, ni na baku abin da kuka tambaya da abin da baku tambaya ba sai Allah ya ce in ta'uddu ni'matallahi idan za ku nufi ku tafi wurin kirga ni'imomin ubangiji ni'imar Allah la tuhsuha ba za ku iya iyakance ta ba balle ku kirge ku duba ku ga siyakin Allah ba ce wa in ta'uddu ni'amallahi ba ko bai ce wa in ta'uddu na'ma'allahi ba a'a wa in ta'uddu ni'imatallahi ne tafsiri anan yace ni'imatallahi ai bi ma'ana in'amuhu a'a haka dai wannan mai tafsiri ya tafi da kuma sauran masu tafsiri a'a amma ni'imata din abatta akan ni'ima ni'ima daya Allah ya ce in kuka tafi kirga ni'ima daya abin da yake karkashin ita ni'ima ba za ku iya kirgewa ba ba kar a tafi kan sauran ni'imomin ni'imatan lahi wahida tak ko a jikinka yanzu kanka akwai gashi du- kusan dubu ɗari uku da wani abu kowane gashi ɗaya yana da pipe da yake kawo masa jini da ruwa yana da abin da yake raya shi yana karɓar saƙo kafin wannan pipe ɗin ya zo wurinsa sai wasu abubuwa sun mammotsa sun mammotsa guda kusan guda 130 da wani abu sannan su kawo wannan gashin abu guda ɗaya gashi 300 da wani abu in ta udu ni'imatan lahi ni'imar gashi kawai ni'imar gani abin da yake ƙarƙashinta dubunnan abin da yake ƙarƙashin ni'imar gani in za gani ɗaya ne ni'ima ɗaya ce amma a ƙarƙashin ita wannan ni'imar ɗaya ni'imomin da suke ciki baki yanzu in zai harfa harafi ɗaya sai waɗansu abubuwa guda goma sha bakwai sun motsa sannan harafi ɗaya zai iya farfa ni'amatallahi ni'imar Allah kowace guda ɗaya a ƙarƙashinta albarkacinta makale-makalanta ba su da ƙirguwa to kar a zo gingin gingin na ni'imomin na Allah irin sama ni'imar Allah ce kirgamun ita miji guda ɗaya ka nemi ni'imar Allah take a sama wanda fa'idar ta take zuwa maka zaka yi kirga ai babanka kansa ni'ima ce gare ka tun daga kuruce ka zuwa ƙasa ka iya kirga abin da ya ba ni'imatan lahi ce mahaifiyarka ni'ima ce a wurinka ka iya kirga sanda kake kuka mai taimaka kana karami wani irin zanin goyo ta canja maka ya aka ta dauke ka ya ta kasa bacci duk ni'ima Allah ce ya hore ta gare ka to ni'matullahi ɗaya ta kowace la tuhsuha ba za ku iya ba to in banda bawa ya fashe ga kuka gaban Allah kawai godiya in yazo yi sai dai ya kuka ma dan taya zai yi ta ita godiya shi sa ce innal insana lazalumun kafar haƙiƙa dan adam lazalumun mai zalunta kansa ne ya kasa kallon waɗannan ni'imomin nawa ya runkufa ya dankwasa ya dawoma kan gode min ya zalunci kansa dan adam mai zalunta kansa ne kafarun butulu Allah da mu daga wannan sifa to وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم يا نبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأنبتها الأمة كمنا لبارن النبي إبراهيم labarin annabi ibrahim din kuma iz qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ja'al hadhal balada aminan Allah sa wannan gari gari na makka ya zama amintacce addu'a ta annabi ibrahim Allah ya karba ya sa shi amintaccen ne ba a zubar da jini ba a zaluntar kowa ciyawar garin ma an hana a yanke ta annabi ya hana abun farautar garin ba za a yi ba wani aminci ne kai wannan Allah ya karba addu'a annabi ibrahim wa junubuni annabi ibrahim ya sake addu'a ya ce wa Allah ka nesatar da ni wa baniya ni da yayana me anna abudal asnam kan mu bauta wa gunkuna kaji shi annabi ibrahim ya ce shi a tseratar da shi ya fara cewa wa junubni sannan ya ce wa baniya da yayana irin su annabi isma'ila ishaqa fa kenan da jikokinsu kuma su annabi yaqubu da sauran kuma ‘ya'yan ‘ya'ya ma irin su annabi Yusufa kenan. Allah ka tseratar da su kasu bauta wa gunkuna. To nan, annabawa dawo ba ma'asumai ba ne, waɗannan duk annabawa ne waɗannan ambata. Kuma Ibrahim na addu'ar kasu bauta wa gunkuna, dama annabawa da aka aiko su siyaƙi bauta gunkin. To wannan irin addu'a ita ce ake cewa du'a ta zarru'in. Su sun san ba abin da Allah ya fi ƙi irin bautar gunki. to su ne wa Allah fadanci suke roƙon Allah to abinda ka fikin nan ka sa mu ma mu fikin sa ko ba dama ba za su bauta gunki ba da dai tunda Allah ya zabe su annabawa amma suna addu'a akan haka to wannan addu'a ce ta shiryar da bayin Allah kai bawa na Allah ka ga kowane mataki ka hau kakka samu amnu daga wurin Allah su suna da amnun ma su suna da amnu tunda aka zabe su annabawa kaf annabawa Allah bai ba mu labarin ɗaya ya kauce ba ma'ana ɗaya ya faɗi a gaban Allah Allah ya ce sai ya kama shi ba ji ba to suna da amnu kenan to kaifa to ashe kai ake nuna wa cewa karka taka wani matsayi da kake ganin ka kai wani matsayi cewa Allah yana yi da kai ka wuce kuma ya kama ka a'a tsaya kai ta addu'a sai dai Allah ya ƙara nisa taka da abin da baya so kuma ya dora ka kan abin da yake so junubuni wa baniya anna abdul asnam wannan kuma iya wannan jumlar ta nuna wani abin da muka rasa a yanzu kuma muke da shi a baya-bayan nan ba mai dadewa ba wannan abin da muka rasa nan wanda muke da shi a da wannan zaman da kuke ganin ana kai yanzu muna karatun nan wannan abin shi ya kawo wannan zaman ga ire-irenmu duka menene shi wannan shi ne a baya iyaye da kakanni ba sa ta kansu fiye da yadda suke ta kan 'ya'yansu baƙi za a yi irin baƙi mutanen Allah waɗanda ake da kyakkyawan zato a wurinsu cewa na Allah ne za a zo a jawo hannun ɗa a tafi gaban wannan a ce ga ka miƙa wannan hadiyya ce a yi masa addu'a Allah ya masa albarka karantas ba su miƙa kansu ba su yaran za su yi fatan Allah ya musu albarka ko in ba ma aje da yaran ba in an ce yaya su ai mana addu'a zuri'an mu Allah ya mata albarka wannan albarkar da ake sa mana ita ce ta kawo mu nan mu yanzu ba komai ba ba wani tsaba ba dabara ba iyawa ba komai Allah ne ya karbi addu'ar iyayen da kakannin da suke neman Allah ya yayi duk wanda ka ganshi a yanzu da irin wannan tafiyar Allah ya yarda ne da addu'ar da bayansa ta yi masa to mu amma mu muna yawa bayan mu haka kamar yadda aka yi mana wannan shi ne ko da akwai akwai karanci in ka tashi ko kudin ne kai kake cewa Allah ka azurta ni kawai sai in kai sa'a ka dan karo bayan addu'a da za a kifu kashi 90 mutum kansa yake yi wa da ma za a 50-50 mana a ce zuri'ar taka kai musu rabi kai ma kanka kai wa rabi to kai tun da ka zo watakila ka yi ko baka yi ba to ka haƙura mana haka amma baka yi baka haƙura haka in an ba wa zuri'a taka kamar an baka ne kuma yin albarka ga zuri'a kai in ka tafi in kai kaɗai ne mai albarka ka fa tafi kenan bayan ka ko oho ashe hikima gare su shi yasa waɗanda suke da irin wannan hikimar zaka ga bayan su bata yanke da albarka ba wannan ya tafi wannan ya sake tsirowa wannan ya tafi to kai mu ma mu tsaya amma in mun tsaya ba mu yi ba to sai abin ya tsaya gajere eh to Allah kiyashe mu kaga dai annabin Allah annabi Ibrahim caye ka ni tsakani ni sai ce da ƴaƴana wa baniya da ƴaƴana haka zamu jo ta addu'a gaba kuma ta alheri shi ma yace shi ma da ƴaƴansa to haka ake so mutum abin tsari ka nemi Allah tsare ka da zuri'arka abin kuma nema ka nema kai da zuri'arka rabbi ya ce rabbi ya ubangiji inna hunna abinda ya sa nuke ne muke neman tsari ka tsare mu daga bautar gumaka gumaka ablalna su suka batar da kafiran minan nasi mafiya yawan da mutane wanda suka bata ba su kalli Allah abota ba gunki suka kalla dan haka gunkuna su suka batar da mutane mafiya yawa daga anan majazi ne mursali gunki baya batarwa bauta masa da ake yi mai bauta masa shi yake batacce yake bauta masa mun ji a wani lisanin hali da wani mawaƙi yake cewa yake cewa abaduna wani hannu a abadu lillahi gunkuna suna cewa mu ma bauta mana ake amma mu ma bayan Allah ne ba so muke ba bayan da zamu yi ne to da haka gumaka suna batawa an jingina bata gare su i saboda sababin su ne ake bata din eh adallalna kaseeran minan nasi gunkuna sun fitar da mafiya yawa yawa da mutane faman tabi'ani fa innahu minni annabin Allah kenan ya ce wanda ya bi ni to wannan shi yake tare da ni wanda di ya bi ni akan tauhidinka Allah Allah yake munajati da Allah yake ana ya ce Allah wanda di ya bi ni kan tauhidinka to shi ne nawa shi yake tare da ni wa man asani wanda ya saba mun kan tauhidi ya zo ba da tauhidi ba wajenka tufa innaka gafurur rahim kai na san sifarka al-gafur ar-rahim ne kaga dama kai gafara kaga dama kake aka ce wannan kafin Allah ya sanar da shi cewa baya gafara ga wanda ya je masa yana mushriki ko kafiri wannan aya kamar yadda tabbata hadisin muslim ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wata rana da ya karanta ta ya kuma karanta faɗin annabi isa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk Allah bayi sun zaɓi su bauta wa waninka sun haɗa shirka mutanensa kenan to Allah in tu'azzibhum fa innahum ibaduk in kai musu azaba bayinka ne sun cancanta ka azabci kuma in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah idan kuma kai musu gafara kai sarki ne fiye da haka mabuwayi ruwanka ne wannan Allah kana da dama kai abin da kake so annabi ya karanta wannan magana ta annabi isa da wannan magana yanzu ta annabi ibrahim shi ma da yake kai karar jama'arsa a wurin allah sai manzan allah aka ga ya barke da kuka me yake cewa ce rabbi ummati rabbi ummati ya duba ya ga irin magana annabi ibrahim zai a kan mu al'ummarsa ko irin magana annabi isa zai duk ba ita yake so ba shi a ba shi al'ummarsa gaba ɗaya kawai rabbi ummati rabbi ummati ni ba na son abu kowa duk wanda ya shaida ni ɗaya ne in tafi da shi kawai rabbi ummati rabbi ummati hadisin muslim ne manzon Allah Allah ya ganshi yana kuka yace jibrilu ka tafi wajen muhammadu ka salhu ma yubkika je ka ce me yake baka kuka ya san abun Allah ya aiko ne dan aji wannan labarin kawai jibrilu yazo yace Allah na gaishe ka ya muhammadu kuma ya ce me yake baka kuka amma wa huwa a'lamu shine mafi sani ice kaji abin da na karanta kaji abin da na karanta kaji sakona jibril ya koma wajen Allah yana gaya wa Allah dai wa huwa alamu Allah ya sani jibrilu Allah ya ce jibrilu koma wajen muhammadu ka ce inna sanurdika fi ummatika wala nasuuka ka ce wal ummasa yake magana har suka bashi kuka saboda tsiran su ka ce wallahi sai mun faranta masa cikin al'ummarsa ba za mu bata masa rai ba ya bar kukan in dai al'umma ce sai ransa ya yi fari ya ce haka yake so ba za mu ɓata masa rai ba to mu je ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم Mm,
ربنا ليقيموا الصلاة mm.
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم Mm.
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون to rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in annabi ibrahim bai bar addu'a ba ya ci gaba da addu'a yace ya ubangijinmu kana ji yana rabbana rabbana rabbana rabbana inni askantu min zurriyyati Allah gashi na saukar da waɗansu daga zuri'ata shashin zuri'ata shine Isma'ilu da mahaifiyarsa Hajara na saukar da su biwadin gairi zi zar'in ga wani wuri inda ba shi da shuka ba wurin da yake iya karɓar shuka ba maka kenan maka ce ba a shuka ta fito saboda garin ba garin shuka ba ne ba to Allah kuma ya umarce shi ya kawo ma- matarsa da kuma ɗansa wurin annabi Isma'ila ya ce to Allah kana kallo kai ka umarce ni gashi to na zo da ‘ya'yana da, da zuriyata a wannan wuri inda ba, ma- ba, ba, ba masakar shuka a wurin inda bai tikar muharram ai nan ga ba- ba- ɗakin kusa da ɗakin Allah ɗakin ka mai alfarma nan ne abinda inda aka umarce ni kuma nan na kawo su kuma Allah ga su na kawo su Allah rabbana liqimu salata Allah na kawo su ne a nan ba dan komai ba ba fatauci ba ba dan wani abu ba ba wai dan sun kasa rayuwa ko ina ba liqimu salata dan su tsaida sallah ka ya Allah faj'al afidatan minan nasi tahawi ilaihim Allah ka sanya zukatan mutane ta dinga karkata zuwa gare su abu idatan minan nasi Abdullahi dan Abbas ya ce da ya ce faj'al idatan nasi ka sa zukatan mutane su karkato wurinsu da duk da ba yahude da ba nasare da ba majuse da ba farise da ba rume dole sai ya je maka saboda sai zuciyarsa sai ta karkata amma fa'abidatan minan nasi wasu zukatan daga zukatan muminai mutane to shi yasa sai zukatan mu ne mu take da ta'allake da makka dan ga dakin Allah ga manzan Allah ga garin manzan Allah zuciyarmu ba za ta bar rataya da wannan wurin ba to muminai kenan shi shi minan nasin mu ne kenan da ya ce annasu kawai gaba ɗaya abu idatan nasi da kowa sai ya karkata din kowa me zai kai ka sai ka sai ka tafi can warzuquhum annabi ibrahim ya ci gaba da addu'a warzuquhum ka azurta su kaga yana magana ne da lisani harshe da Allah ya sa ya magana ba ai da mahai da matarsa da ɗansa ne a wurin amma jam'i muke jin labari ana warzuquhum ka azurta su kwato kenan har Allah ya gwada masa zai bar su a wurin kuma ba za su mutu ba sai sun hayayyafa sun yi ‘ya'ya sai sun kafa garin sai garin ya, ya kafa su ne sanadin kafuwar garin to ana addu'a ne gare su da wanda za su zo bayansu a garin kenan sai ya zama gari garin Allah ka abuta su mina samarati daga dangogin ‘ya'yan itatuwa la'allahum yashkurun dan su gode maka haka abinda addu'a annabi ibrahim yake da duk abinda Allah ya roƙa sai da ya masa in ka ɗauko tun farko na addu'ar tasa har zuwa yanzu a nan inda ake ɗin nan gaba ɗaya ba abin da maka ba haka take ba makan ta zama baladan aminan gari ne amintacce maka azurta ta da ba shuka ake a garin ba amma duk inda ake shukan ma sai ka samu abin da gashi a makka babu a garin da ake shuka saboda addu'a annabin Allah annabi Ibrahim wani irin ‘ya'yan itatuwa ne in ka je maka baka gani ka je nan garin ba muna shuka ba wani ɗan itace in ka gan shi a maka in ka je ba to ewa irin ma ka zo nan ka sa ya mutu garin da kake shukar in ka sa anan ya ƙi ko kuma ya daɗi bai yi ba amma maka gashi duk irin irin da ka sani nan dangogin ‘ya'yan itatuwa ka zagaya wurin za ka samu bambambanta kuma masu daɗi kala-kala saboda annabin addu'a annabin Allah ko ba za ka bar wannan har duniya ta tashi ba za su bar maka ba to ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن mm.
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء haka haka ake son addu'a a koya irin ta annabi Ibrahim shi abin da ya zo masa wanda yake roƙawa zuri'arsa ya zo masa kuma ya gaya wa Allah sai sai rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin Allah abin da muka boye yanda yake zuciya wanda yake zuciya ka san shi abin da muka bayyana ka san shi duk kyakkyawan abu kawai kai musu ba sai mun faɗa ba to bawa in yi addu'a Allah ba ni kaza maka ce Allah abinda baki na ya gaza faɗa dan ban ma san shi ba bare in faɗa kai ka san shi ne kyau Allah ba mu shi abinda kuma baki na ya gaza faɗa na neman tsari Allah ban san shi ba ban san tsoron ba ma ban san illarsa ba bare in faɗa Allah kai ka san shi Allah ka kare ni eh zai ce ya sani din kuma sai ya kare ka din wa ma yakhfa ala Allah min shay'in fil ma yakhfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama babu wani abun da ma min shay'in yakhfa ala Allah babu wani abun da yake boyuwa ga Allah a fili yake ko a boye a sama yake ko a ƙasa ko menene shi Allah yana sanar da shi tangaran yake a wurin sa nemi a baka abun bayarwar nemi a tsare ka ga abun tsarewa to الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق mm.
إن ربي لسميع الدعاء annabi ibrahim har yanzu muna tare da annabin allah annabi ibrahim ya ce godiya ta tabbata ga allah allah allazi wahaba li wanda ya mun kyauta kyauta sunan naki gare ta da yawa to kyauta ta hibatu ita ce wadda ake yi ba da muƙabili ba ba abin da kai wanda ya zama sababin da za a yi ma kyautar a yi ma ita ita ce kyauta ta wahab to wahabali allah ya bani ɗa ba tare da wani la haulin mini wala quwwatu ba wani abu ba wani dabara domin wahabali alal kibari isma'il wa ishaq ya bani isma'il da ishaq alal kibari wai ake cewa aladin nan ma'anarta ma'a a a batta a aladin alqur'ani ba wani harafi da zaka dauke shi ka sa wani ya zama daidai shi aladin ma'ana inda an ce ma'al kibari to akwai wani karfi da ba za mu gano shi ba sai an sa aladin ga girma tsufa ya shekara ya yi tukub wanda ba haihuwa da tare da wannan tsufar amma sai kudura Allah alat alal kibar sai ta hau kan girman tafi girman tafi tsufan girma ta har ta lallabe shi saboda haka shi sa aka yi ta'abiri da ala din kudura ta Allah ta haye kan tsufan ta mai da tsufan ba tsufa ba ta ba da ɗa kuma to inda an ce ma'al kibari ba za a ga wannan ba alal kibari eh akan girma na kuma amma Allah ya bani ɗa Isma'ilu da Ishaqa shi yasa ma duk ɗa da ake ba bawa duk wani tsururutu da zai je ga yayi ko ya iya wani koshan magani da zai kawo masa ɗa ko eh, ba wannan bane ba wallahi hibatu ne baka Allah baka zai yi ba tare da kai komai ba ko kayin ba wannan ne ba da ɗan ba shi yasa Allah yake cewa yahabu liman yasha'u inasan shi yake kyauta ta mace in ya ga dama ga wanda ya so wa ya habu liman ya sha'u zukur in ya ga dama ya yi kyauta ta na ɗa namiji ba wai kai kada macen zuri a kuya yana maza suke haihuwa ba shi za ka haifu ɗa namiji yau ba wannan ba ne ba a kawai hibatu ne Allah ne ya ce namiji za mu baka shi ya baka kyautar wannan to kuma wanda bai bashi ba wannan tunda yana bayarwa ne wancan ba wani aiki ya ba shi ma ya karɓi wannan rashin bayarwa a matsayin wata baiwar daga Allah kawai tunda hibatu ce ita kuma kyautar rashin bayarwa aka yi masa kamar yadda aka yi wancan kyautar bayarwa inna rabbi haƙiƙa ubangiji na la sami'u du'a mai jin addu'a ne kenan annabin Allah yayi addu'a a bashi aka bashi
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Akwa mu duba girman sallar nan fa ba cikin addinin musulunci ne kawai ake ta magana tsaye da sallah ko kuma girman sallah a wajen Allah ba. Duba annabi Ibrahim kakan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama uban annabawa ka duba ka ga a baya inni askantu bi min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'an inda baitikal muharram sai ce rabbana me li yuqimu salata nan ma kuma abin da yake magana kenan yake cewa rabbi ja'alni muqimas salati Allah sanya ni ni mai tsaye da sallah annabi ibrahim kai ka san akwai sirri a cikin sallah wani iri annabawa suke so a sa su su tsaye da ita yadda Allah yake so a tsaye da ita don haka duk yadda wani ya tsaya ya tsayi da sallah wani ya tsaya ya tsayi da sallah to Allah zai fifita tsayuwar wani akan wani duk a tsaye ake car amma ba a tsayuwar da kafa biyu a nan tsayi da sallah yake ba ko da dai tsayuwar sallah na faruwa tun daga kan tsarki da za a yi na sallar a yi shi daidai ya tsaya alwala da za a yi ta sallar a yi ta daidai daidai yadda shari'a ta ce a yi a tsaya a zo a tsaya a gaban Allah za a tsaya a tsaya a tsaye shi ma wannan kayi tsayuwa ta zahiri saura tsayuwa ta baɗini to kai ka san annabawa da suke neman Allah sa sun tsaye da sallah ba waccan duk tsayuwar da muka yi ta tsarki ta tsayuwa ba ita bace ba tsaye da sallah yanda zaka kalli Allah a sallarka tsaye da sallah na nan a nan ma shi ma an biyo ka a nan ma da ko kun yi daidai a tsarki a alwala kun kuka zo kuka tsaya a tsaye da sallah wurin kallon Allah a nan tsaye da sallah za ta bambanta wani zai yi gaba wani ya yi baya eh an daidaita sahu amma a nan daidaita sahu zai wahala eh mana saboda yanda wannan yake da kudura ta kallon zatin ubangiji da ban girma ga Allah in yace alhamdulillahi rabbil alamina baka san irin yawon da zuciyarsa ta yi wurin kallon rabbul alamina ba ba irin yanda wannan ta yi ba Ar-Rahmanir Rahim, rahimiyya ta Allah da rahamaniyya tasa yaya bawa ya yawo a cikin ta. Duk yana nan kuna tsaye gum kai baka san yawon ba. Kai ko baka je ko ina ba. Eh ina faɗa ne wannan mutum wanda bai bai san hakan ba ya nemi yin haka ba. Tsaya kawai ai sallah. Ana ta karatu alhamdulillah rabbil alamin arhamar rahim maliki yawmiddin. A'a. Ba wai saurin ba, i saurin tare da ganin girman Allah a cikin saurin in zaka iya. Kuma ba zaka iya bai dalla dalla in ta haka zaka iya yi. Rabbana liqimus salata. rabba ja'alni muqima salati Allah sanya ni mai tsaye da sallah wa min zurriyati kaji ba nan ma annabi Ibrahim bai manta da zuri'arsa ba Allah sa zuri'ata ma ta zama mai tsaye da sallah rabbana wa taqabbal du'a Allah addu'a kiranka nake kiranka nake Allah Allah karba addu'a kiranka da nake haka ake son bawa in yi gama addu'a yace Allah kai fa nake kira ba waninka ba kuma kai ne mai yi da ba wani ba dan haka idan na kwankwashi kofar kan baka bude min ba ina zani babu to ربنا اغفر لي ولوالدي علي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب rabbana gafirli ya ci gaba da addu'a Allah gafarta mun zunubi na annabi yana zunubi ne a'a istighfarin annabawa suna yi ne la an sababi zambin waqa'a ba dan zunubi ya afku ba a'a suna yi ne dan da'a da ibada kamar kamar tasbihi yake da'a ce idan annabi yana kan matsayi na sanin Allah da Allah ya masa fatahi a kai Allah ya sake kiransa zuwa fatahin gaba sai ya istighfari a fatahin baya da ya ga to tsayuwarsa a baya wannan tsayuwar da ya a baya taƙaitawa ce ya yi sai ya neman mata gafara ya kalle shi kamar laifi ya yi to wannan shi ne hakanan ya ce igifir liwali liwali daya kai gafara gare ni ga iyayena wannan yana daga cikin abinda lallai wanda Allah ya azurta shi da iyaye suna raye ko suna mace kar ya bar yin addu'a gare su wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shin ya saura gare ni yanzu wani haƙƙi akan iyayena na biyayya wanda ya kamata in musu bayan sun mutu suna da shi a kaina manzon Allah ya ce na'am iyayenka na da haƙƙi a kanka ice tusalli alaihim ka tsaya ka ringa yi musu addu'a wa staghfir lahum ka nema musu gafara wa ifa'un bi uhudihim ba'da mautihima ifa'un bi uhudihima ba'da mautihima ka cika alƙawarran su bayan mutuwa mahaifinka yayi alƙawari kaza kuma Allah ya yanke shi bai cika ba kai kuma kana da iko ka cika alƙawarin ko uwa ko uba bayan mutuwar su wannan yana daga cikin bin iyayen sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ikram sadiqihima da kuma girmama abokin su wanda ka san abokinsu ne a halin rayuwa to su sun mutu ka ce ba ruwana da shi yanzu saboda shi su sun mutu alaƙarsu da baba ne a'a ka girmama shi in ji manzan Allah sallama bayan mutuwarsu shi sa muke girmama sahabbai saboda abokan annabi ne annabi ya ce mu girmama abokan iyayenmu don me ba za mu girmama abokan annabinmu ba sallallahu alaihi wasallama abu a hankali haka sannan sai annabi sallallahu alaihi ya ce kuma da sadar da zumuntar da dama sai da su take saduwa to kuma sun yanke yanzu ba sa nan kar kuma ka ce ta yanke ita ma kai ma sun tafi ta tafi a'a ka sadar da ita kai ci gaba da sadar da ita yana daga cikin abin da Allah zai kalli ka bi iyayenka da shi har yanzu to kenan tunda manzon Allah sallallahu alaihi ake tambaya cewa kuma akwai sauran biyayya iyaye to ashe zai yi wuyan da aka kama mutum akan bebi iyayensa suna nan da rai ba idan ya keta waɗannan za a iya kama shi walil mumini na yau mai umul hisab Allah kai gafara ga sauran zuri'a muminai zuri'a ta muminai yau mai umul hisab ranar da za a tsaye da hisabi Allah anan rahamarka kadai da gafararka ake nema domin in ba ita ba bawa ba zai samu kucewa ba da bawa ya zo gaban Allah to ba abinda Allah in ya kalle shi sai dai kalle kallon rahama kallon gafara idan aka in bai wannan kallon ba in ya masa kallon kallon ka zo za a caje ka to ko ka gama cazuwa Allah kiyashe to ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن كي مي سوراري كي مسلمي كي مؤمني كتب tsammanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala gafilan marashin sani ne wanda baya kiyaye amma ya amadu zalimuna daga abin da azzalimai suke aikatawa wannan kuma Allah yana gaya wa annabi dan lallabawa da lallashi cewa azzalimai da mushrikai suna bankaura suna abin da suke so na shirka kuma muminai suna kallon Allah ya kyale su Allah ya ce musulmi a kar ku zaci Allah ya rabkana ne Allah ba yana kiyaye da abin da azzalimai suke yi ba kamar an tambayi ubangiji to tunda Allah kana kiyaye ya aka me tanadin da kai musu yace inna ma yu'akhiruhum liyawmin kadai Allah na jirkinta su na barin su ne su yi sharholiyar su zuwa wata tikewar wata rana ta shakhasu fihi al-absar ranar da idan duna za su kakkafe za su zuru-zuru muhudiina ka karanta ne نعم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم hmm.
وأفئدتهم هواء wannan fagen tashin alkiyama kenan sanda aka yi tashi tashin farko da wanda zai tsira da wanda ba zai tsira ba duk ana game ana tafe shi wanda zai tsiran ma bai san zai tsiran ba wannan tsoron ranar alkiyama ya bugi zuciya ya daki kowa an tashi ido yana kallon sama ya kakkafe mutane muhudi'ina suna masu gaggawa halin kasancewarsu suna masu gaggawa muqni'i ru'usihim suna masu daga kansu zuwa sama ba su san me zai faru ba la yartaddu ilaihim tafuhum a wannan ranar idan ido baya kyaftuwa ya kafe kyar ba kuma hana kyaftawar akai ba tsoron ne ya hana kyafta in mutum ya je kyaftawar garin kyafta bai san kuma an yi wani abu ba me za a yi ba suru yana kallon ta ina wani abu zai fito wa afidatuhum wannan bada labari kenan ga halin idan dina to su kuma zu- zukatansu ba Allah ya ce hawa ba komai a ciki fariga ba komai a ciki fanko ba mutum ɗin mutum ɗin ya tafi to وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا mm, فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل mm.
أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال
to Allah ya ce an zirin nasa ya annabin Allah ka gargaɗi mutane ba mutan makka ba kaɗai mutane duk mutanen ka ne daga mutanen makkan har a tashi alƙiyama mutanen ka ne wannan gargaɗin ya zo kunnen su gaba ɗaya ka gargaɗi mutane me za ka gargaɗe su da shi yau ma ya tihimul azabu ranar da azaba za ta zo ita ce ranar alƙiyama yau kuma alƙiyama gaba ɗaya ranar azaba ma aka kalle ta saboda wannan halin da aka faɗa za a shiga wanda kowa ma zai shiga ai azaba ne kafin a fita daga ciki bai ƙulu ladina zalamu amma kafirai a wannan ranar sai su ce rabbana akhirna ila ajalin qaribin Allah a jirkinta mana izuwa wani dan lokaci dan kankane ba da yawa za a bamu dama ba ya Allah akhirna ila ajalin qaribin a maida mu duniya a dan maida mu baya kaɗan in a maida mu da- baya kai a bamu lokaci mai yawa an maida mu baya dan lokaci kaɗan za a bamu nujib da awataka kaga amsa kiran tauhidi Allah za mu yi maka tauhidi wala tabi'ir rusul manzannin da muka sare fantar za ka ga bin manzo ya ubangijin mu me me amsa amsa me aka ba su Allah shi awalam takunu a kasantu a ba ku ne kuka tsaya kuke rantsuwa ba min qablu kaf- min- min- kafin zuwan ku nan la- ranar alkiyama kun tsaya kuna ta rantsa-rantse kan cewa wa aka samu billahi jihada aimanihim la ya ba su Allahu man yamutu sun tsaya tsayin tsayin daka rantsuwa wallahi Allah ba zai iya tashi wanda ya tashi wanda ya mutu ba au yanzu kuma ku- kun zo kuma an tashe ku sai ku ce a maida ku da kuke ce malakum min zawal ba ku da gushewa mana ba ku da gushewa rayuwar ta duniya ita kenan in an tafi kuma ba wani magana wata gaba don haka abinda kuke ciki kamar ma tamkar ba za ku ma ba- bashi ba jin daɗi in an fara yi kawai ba zai yanke ba wannan ba sai kafirai ba akwai waɗanda wannan rayuwa take rudinsu su ringa jin daɗi suna ganin suna da komai a hannunsu su manta fa jiya kaninsu ya mutu ko shekaran jiya ko babansu shekaran jiya waccan ko shekara waccan ta mu- ya mutu fa amma su jin komai yana hannunsu za su ji kamar ina wayayye ni Allah ya ce to kar ka ji haka in an ji ranar alkiyama za ka ji ina ma a dawo da kai wannan ya zama ba haka kai ba kai akasin haka ya zama Allah za ka bi wato ɗan uwa a wani mawukifi ne fa anan wani matsaya ne wanda dole duk sai an je shi labarin nan da ake bayarwa da wani ne yake bayarwa ba Allah ba sai a ce yana bayar da labari ne da sani da ya yi la'alla sanin nasa ko daidai ko ba daidai ba a'a nan Allah ne da kansa yake ba da labari ba wata magana a ciki haka za a yi wallahi to wata rahama daga Allah da ab- da a ce jami'o'i za su yi irin yadda abin da Allah yake a nan da ɗalibai sun ji daɗi ba mai kuka to malami ya zo ya yi lacca an semista gaba ɗaya ta ƙare za a yi jarrabawa sati mai zuwa ya shigo ya rubuto duk kushi ɗin da zai yi gaba ɗayan abin da zai tambaya ya ce gashi ɗalibai gashi kun abin da duk zan tambaye ku ɗaya ba zan ƙara ba ba zan rage ba gashi yaya ba yi musu rahaba wata iri ba to nan haka Allah yake mana kwashin din yake ba mu anan amsar yake ba mu kai amsar yake ba mu ga yanda za a yi ga yanda za a yi a lahira kun ji yanda zan yi kun ji yanda zan yi mafita kuma kun ji mafita kun ji mafita Sab- saboda Allah wanda ya faɗi wannan jarabawar ai sai dai kuma dai Allah dai kiyaye mu Allah tsare mu Allah ba mu ikon amfani da abin da yake gaya mana din wala tabi'ur rusul mu bi manzo Allah ya ce awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum fi zawal ba ku ne kuka rantse a duniya kamar ba za ku gushe ko batta ba mhm وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم mhm وتبين لكم كيف فعلنا بهم mhm وضربنا لكم الأمثال wasakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum ku mutanen makka waɗanda kuke wannan ƙeƙashewar ai ba ku zauni ba ku zama ba a wurare daban-daban na waɗanda suka wuce kafin ku waɗanda suka zalunci kansu kuma da kuka zauna ba ku ga bai bayyana gare ku ya muka yi da su ba mutanen adawa da samudawa kuna bi hanyar fatauci zuwa sham kuna kallon eh, alamomin garinsu ku tambayi ya aka yi da su in ma ba ku sani ba mana kai fa fa'alna bihim ya muka yi da su wannan ba zai ishe ku ishara ku bi annabi Muhammad ku bi kiran da yake muku ba wa barabna lakum al-amsal to mun buga muku misalai ba ɗaya ba ba biyu ba na irin waɗannan ya karbu ko bai karbu ba za ku haɗu da sakamakon wannan misalin amma mun buga muku an fita to
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم mm.
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال wa qad makaru makarahum nan kuma Allah na bada labarin duk wannan abun bai shiga kunnan Qurayshawa mushrikan nan ba da ake ta faɗa Allah ya ce makaru makarahum sun shirya makirci Allah ma ya jinjina makirci yace sun shirya makirci irin makircin su amma wa inda Allahi makaruhum ai dukkan makircin da zai a hannun Allah yake safaha ce buɗaɗɗiya makashufa inda Allahi abinda duk suke yi za mu yi za mu yi kaza mu yi kaza kai bari mu yi masa kaza mu yi wa annabin kaza bari mu shirya wa addini kaza inda Allahi makaruhum a hannun Allah makircin nasu yake Allah ya ce wa in kana makaruhum lat- litazula minhu aljibalu nan akwai fuska biyu ko da lamarin da sha'anin sai mai- kamar yadda mai tasiri ya tafi ma kana makaruhum makarin da suka yi da shirin da suka yi din nan ba zai iya gusar da dutse ba ma'ana ba abin da zai iya wa addini na bai koya wa annabi Muhammadu na a nan ana nufin jabalu ko addinin musulunci cewa makirkinsu zai iya gusar da dutse inda zai iya gusar da dutse jinjina to ya iya gusar da addinin a'a ba zai iya ba to makircinsu zai iya gusar da annan muhammadu to annan muhammadu kamar dutse yake a wajen zama garam don haka makircinsu me zai yi da shi to a wannan fuska kenan ko kuma in wa in kana makaruhum litazulu minhu aljibal ko da makarinsu aljibalu zai iya gushewa saboda ƙarfin makarin nasu wato sun yi makarin wani iri irin makarin da duk girman dutse na iya tarwatsewa amma sun yi shin akan addinin addinin bai tarwatse ba saboda me saboda inda Allahi makaruhum haka nan kuma sun yi shi akan annabi Muhammadu annabi Muhammadu ya kai ya kai sai da ya gama abin da ya zo yi kaf sannan ya koma zuwa ga Allah to wannan shi ma makar nasu bai tasiri ba kenan to فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله mm, إن الله عزيز ذو انتقام fala ta hasabanna Allah kai mai saurare kada ka taba tsammanin ubangiji kamar yanda aka ce maka a baya kakka tsammaci ubangiji gafilan amma ya amalu zalimun Allah na kauda kai ne kadai ba ya bar azzalimai bai san me suke yi ba ya sani kawai ana jirkinta musu ne saboda wata rana da za ta zo wadda za a kama su da ita to nan ma Allah ya ce kada ka taba zantan Allah zai saba wa manzanninsa alkawari a'a inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya Allah na taimakon manzansa da wanda suka yi imani a wannan rayuwar ta duniya da kuma ranar alkiyama Allah ba zai ban manzansa ba yau mala'iku zillahu nabiyya wallazina amanu ma'a ranar alkiyama Allah ce ai ranar da ma ba dan kunya ta manzo na ba annabi Muhammadu da sauran manzanni ma wallazina amanu ma'ahu da wanda duk yayi imani da annabi Muhammadu imani sahihi a ranar bai da kunya Allah ya sa mu a cikin su to Allah ya ce karka taba zatan cewa Allah zai saba wa manzanni alkawari a nan duniya a ce bai taimake su ba zai taimake su a lahira kuma a ce ba zai ba su- ba zai musu yanda suke so ba zai musu yanda suke so me yasa yace inna laha haqiqa ubangiji mai tsananin nan- menene a ido da kai azizun zuntukan Allah mai tsananin intikami ne idan ya so in bai gafara ba Allah mai tsananin danka ne ga wanda Allah ya danka bai gafarta masa ba Allah ya gafarta mana to alhamdulillah a insha Allahu in Allah ya da gobe shine za mu yi sauka saura saura ayoyi kaɗan mu ƙarasa sai mu yi su a hankali kuma sannan yan jawabai da za su zuba mana wato rufewa ta alkhairi kuma waɗanda muke fatan Allah ya sanya abin a a cikin zukatanmu da abubuwan da muka karanta dinnan a ɗanyo rairayo wani abu wanda zai zama mana guziri daga nan har ƙarshen azumin har zuwa ma wata shekara in Allah ya so to sai ya zama an yi shi a cikin nutsuwa a in Allah ya kai mu gobe.